أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق اليوم جدار العزيز رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا إنك شيخ اهدنا لنا بهذا المحزن والتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر القراءة في الزهر كيفية karatun annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah a zahar wanda wayannan shi zai sa mu gane me ma'anar cewa da yanzu wanda zai yi manki ya sauƙaƙa don ka wani ya sauka sai dai ko a yi ta karanto ku zuwan lahu kaza shi ake nufi wa amma zuhuru amma sallah a zahar ta kana yididu kira'ata ha hayani wani lokaci annabi yana tsawaita karatunsa sallallahu alaihi wasallam hatta kala abu sa'idin ha abu sa'id ya ce kanar salatu zuhuri ta samu sallah azhar ta kasance ana tsaye da ita sai zahabu zahibu ila baqi mai tafiya baqi a sai ya tafi baqi a yanzu ta shiga masalla katangan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ta arewa ta arewa inda in aka duba inda ake kallon gabas yanzu amma in kuma ta mahuda rana ce katangar masallaci annabi ta gabas za a ga rana ta bakiya take bullowa amma kuma gabas ɗinsu tana kallon kudu tana kallon kudu to katangar masallaci annabi ta gabas yanzu ta je har jikin makabartar bakiya nan dajin nan wanda shine makabartar duk iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan binna a nan waje akwai sahabiya su dubu goma a billa a wannan makabarta ita ce dai tun ta zamanin annabin nan sallallahu alaihi wasallama har yanzu to ita ce bakiya to da nan ake kama ruwa ma nan kafin a soma yin banɗakai kuma kafin gari ya cika a soma banɗaki da nan ake fita daji a je a kama ruwa to shi ne yake cewa in annabi ya da sallah a zahar to har mai tafiya kama ruwa zai iya tafiya bakiya ya je ya kama ruwa sai ka biya hajjata ya je ya biya bukatar ko ya bayan gida ko ya fi tsari sun ma ya fi ahalaku har ya dawo gidansa ya yi tawakkau ya yi alwala wa yi jini sun na biya sallallahu alaihi wasallam ya samu manzo Allah fi raka a cikin ula wata a farko har yanzu wannan sallah yadda muke zamanin mu na waya waya ai ba zai ma yi ba akwai wani shehu ma a farko rahmatullahi alaihi ya rasu shehu zai da farko duk sallar su minti ashirin ne amma kusan su uku suke sallah a masallaci an yi an yi isha a wanda zai bi ne bi wanda ba zai bi ba ya to fas ma masallacin shehu shidan abu abbas fas su ma sallar su tana da wuya irin haka su ma wajen kusan minti ashirin ake irin wannan to amma yanzu dai ala ayi halin zamani ba zai dau ba zai dau wannan ba to har mutum ya je ya zo alwala ya zo ya samu annabi a raka'a ta farko min ma ya dido a saboda abin da yake kawai ta ta sawabu muslim muslim ya rawaito shi wa kana ya qara'u fiha taratan bi qadari wani lokaci annabi yana karanta a sallah azhar gwargwadon alif lam mim tanzil suratu sajada wajen aya na wani da ita sai ta sajada ce to kaga alif lam mim tanzil wani lokacin kuma ya karanta sabbi suna rabbika la'ali dan dai sabbi ce mai sauki ne wannan za a yi ma za mu iya karanta ta a sallah a zahar wani zubin ya karanta wallaili za ya gashe wani zubin ya karanta wasu ma'i zafin buruji wani zubin ya karanta wasu ma'i wa tsari to wayannan fa duk an ɗauko farkon su an kai ƙarshen kamar yadda ibn qayyi na gaya mana duk surar da ya ɗauko ta ya kai ƙarshen wa amma al'asr amma sallah annabi salatul sallar la'asar fa'alan nisfu min qira'ati salati zuhur kamar rabin karatun da ya a sallar azhar shi annabi yake yi a sallar la'asar sallallahu alaihi wasallam a sallar la'asar salatu zuhur idza dalat in ma ta yi kafo wa bi qadriha ko ko gurgudanta idza kasura in an tauni kaga yanzu sallar la'asar an karanta sabbi isma rabbika la'ali a sallar azhar to sallar la'asar kuma a iya karanta suwar sosai su alamna shara su izaja a duk waɗannan misalai in a iya karanta su sallar asar ba ta da tsako wajen karatu kamar sallar azhar alkira'atu fil magharibi karatu a sallar magariba wa amma al magharibi amma sallar magariba fa kana hadiyuhu karantarwa annabi fiha khilafa amalin yau ba wani wanda ya fi sunna annabi a sallar magariba tun da da zamanin sa har yau saboda yadda annabi yake sallar magariba hatta fila hatta fa asuba ma yawa yanda yake karatun magariba Allahu alam kila saboda dare ya shiga kila saboda kuma ba inda za a je kaga yanzu ma dai ko dai mun fita daga masallacin mun kashe dai kallo kila ko fahira dai ko wani waye ba wai haramun ba ne wai dai mu damu yanzu ko yanzu mun ce muna da wa'in harkokin ma dai za a ga wani harkokin sakaci ne to su kuwa bayan Allah an ce ƙauye ta yi kama da ka nuna ma rayuwar sahabbai ba don jahilcin ƙauye ba da ƙauye za ta ɗan nuna ma da ba don jahilcin ƙauye da za ta ƙauye za ta haɗa ilimi irin na sahabbai to ba za su nuna ma rayuwa irin to karantawan manzo Allah sallan magariba ba wanda yake bin wani sabida me domin fa inna hu sallaha marratan bil arafi domin wani zuwa manzo Allah yana sallan magariba raka a farko suratul arafi suratul arafi ko tana daga cikin surori bakwai na qur'ani masu tsaho wajen aya ɗari biyu ko da surar bakara ali imran da kaza abdul arafi jirraka tayi to ya raba la'arabi biyu a raka'a biyu ya yi rabi a wannan raka'a saboda yawanta sannan ya rabi a wannan raka'a magaribar gaba daya sai ya raba mata suratul la'arabi to kuma wannan dai har yau bai nuna cewa annabi ya yi bukara bukara ba sura ce mai tsaho sai annabi ya raba wa sallallahu alaihi wasallam sai ya raba wa raka'a biyu ya rabi a wannan ya rabi a wannan wannan zai nuna ma ba irin kamar yadda malamin ya faɗa ba magana ta bace wannan ta karatu ce ba irin yadda yanzu muke tsakun tsakun a yan yabo aya uku can a yan yabo aya uku can kuma shine burgewa ɗauki kulhuwan lamu ka karanta ta tun daga farko har ƙarshe ya fi ka je ka tsakuro wani waje don ka nuna burgewa ko ka nuna abubuwa wata rana shehu yan ɗan shehu alhaji ya gaya mana wata rana shi ya yi zamani da shehu ya tarar da shehu ibrahim radiyallahu anhu wata rana wani larura ta samu shi Ibrahim bai iya alwala ba wanda ya ce mama ba zai yi wa wani limanci da al'ummu mazhaban ta malikiya shehu ba maliki ne to sai ya sa jikansa imam hassan mahaddacin qur'ani ne kuma malami ne a azhar kuma shi ne malamin amerika duk mai jin labarai galibi zai daidai to sai shehu da tura shi ne imam sallah Allahu alam ko sallah da imam hassan ya gama fatiha sai ya yabo yan waɗansu ayoyi sai ya karanta da ya kuma yi raka a tabi ya gama fata sai ya yabo yan waɗansu ayoyi sai ya karanta sai da ya ce assalamu alaikum sai shi ya ce ni na tun na saudiya za ka yi wannan ala'ayyar halin ba mun a saudiya shugabanmu ne maka da madina duk musulmi yana girma maka da madina muna girma saudiya ba muna girma amma waɗansu karatu wallahi al'azim sai dai mutum ya yi a hankula in yana duba karatu zai ga to kuma abun mamaki wanda zai ego wannan karatu kuma shi zai zai fitin kawo saboda bai san karatu zai ce a sunna yake kai da iyayenka suke san karatu ko kai da kake san karatu kuma ya ce ma a jiya yake amma da an zuba karatu sai ya gane kare yanzu duk wa'annan yan tsatsun tsatsun tsatsun a dinga ego duk daga can shehu ya ba kuke da imamu hasan ni ma sunna saudiya za ta yi ba wai cin ta bane dan mutum ya yi sallah a haka sallah ta karbi ba wai sallah ba ta karbi ba amma in dai zai ce sunan manzon Allah zai yi sallallahu alaihi ya cika ya cika sunna gaba daya kamar yanda ibn qayyim ibn qayyim Allah ji da nan ce ne duk dai wanda zai san kafin sunna ko kaga wayannan dai zai ce yana magana wannan duk na musulmi ne ba wai dan ana ce kowa ba karatun musulmi ne duka ba ko na suwani ko na suwana to manzo Allah yakan saboda tsawon suratul araf sai ya raba wa magariba suratul araf wani zubin kuma fi rak'atayn wa marratan wani lokaci kuma da tun raka'a farko yayi da suratul tun wajen aya 60 ko 70 wa marratan wani lokaci bil mursalati da wal mursalati قال قال ابو عمر بن عبد البر ابو عمر بن عبد البر يقول روي عن النبي عن كربلاء من الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ في المغرب manzo Allah ya karanta a cikin sallar magariba alif lam mim sad la'arafu kenan wa annahu qara'a fiha wa safati manzo Allah ya karanta suratul safati wa annahu qara'a fiha bi haymin dukan manzo Allah ya karanta haymin dukan suke suke wayannan surori ba su ba karama a ciki wa annahu qara'a bi sabbi isma rabbika ala to ga ne dan sauki manzo Allah ya karanta sabbi a cikin magariba wa annahu qara'a fi hadi wa tin wa zaki ya karanta wa tin wa zaki wa annahu qara'a fi hadi al mu'awwidatayn ya karanta kula uzu bi falaki a raka'a farko da kula uzu bi nas a raka'a ta biyu alhamdulillah ka wannan da ya sauki وأنه قرأ فيها بالمرسلات يا كرنت والمرسلات وأنه قرأ فيها بكسار مفصل يا كرنت جزء تارين وإن سورور إن مفصل يا يا فتفارة سنة بإيجي تارا زوا ناس وإن دك أنا تيم جديو يا من قال يا كرنت هذا سو أما دي يا كرنت ما هو أو مغربا وقال يتي وهي كلها آثار وإن ذكر حديثين استحاق من جاسته مشهورة مشهورين انتهى كلام ابن عبد البر مجانا كان عبد البر تاجد وأما المداومة فيها أما أتي أدوما أما صلى مغربا على الكسار المفصلة أم ساكرا تقول هو الله تقول أعوذ بيوم الفلك كان بطا ترودنا أدوما أكرا تصلى مغربا فهو فعل مروان بن الحكم فيشم مدينة مروان بن الحكم shi ya fara wannan sunna shi ya fara karanta wa'annan kananan wato surori a sallan magariba marwani ibn hakan shi ya canza wannan abu wali haza saboda haka an kara alaihi zai dubin sabit dan haka sahabun manzon Allah zai dan sabit dukan sahabbai dan haka zai dan sabit shi ko zai shi ya rubuta qur'anin nan ba shi aka sa ya rubuta dan haka yaman musulmi me yasa za ka tsaya wa'annan kananan kaga manzon Allah yana yawo a cikin Qur'ani da sallar magariba ya kuma amma kai ka tsaya wa'annan yan gubar sauri to sai da dan sabiti ne ta gaba nan wa qala malik imam malik yace to qura'u fil magharibi a karanta a sallar magariba biki tsarin mufassali shi ko imam malik ya dace da marwan sai yace a dinga karanta yan kanana kananan nan a sallar magariba to kaga mun ji ala ayi halin kowace an karanta ta yi ta yi amma dai kuma malamai sun ce karatun sallar magariba ya fi na sallar isha a ikon Allah ku kar karatun sallar isha ya fi na sallar magariba a ku wani shi ne sunan malam kan na sallar isha ya fi na sallar magariba in ka karanta kamar wabute ko su alam na shara a sallar magariba to isha ta zaman to su zaga a nasirin lahi su falak da nasi ko irin wannan baya ka gani jini haka imam malik ya karanta wa qaza aitu bil maghrib bil isai wa qaza aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imam malik ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba ma amma ya tarar da tabi'ai ma'ana ya ga tabi'ai ke su kuma sun ce mar sun ga sahabbai su kuma sahabbai sun ce wa tabi'ai sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan shi ne mursalin magana wajen ma ara biyu sun an tsallake su ke na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karanta na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana wa qara ayatu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fil maghrib bi tulatayn yana karantawa a sallar magariba da mafi kafan masu kafo guda biyu qala qultu sai na ce wa matsula tsula ta yi wace ce mai kafan masu kafo guda biyu kada la'ara suratul la'ara na gama da Allah ya karanta la'ara ta ma a magadura wa haza hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce tsawahu ahli sunani duk masu littafin sunnoni din nan banda bukhari da muslim da rubuci abu dawud da shi duk wayannan da su rawaito shi wa zakara nasa'i imamu nasa'i ya san an aisha radiyallahu anha daga da aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya jira da amincin Allah ta wuta gare shi kara a cikin magaribi ya karanta a sallar magarib al-araf suratul al-araf ita dai mashhuriya ce yanzu ka da ka da al-araf ai sai insha Allah to gama kuma suna da albarkar lokaci a wannan lokaci farraka hasib raka'atayn sai ya raba al-arafin gida biyu sai ya rage a wannan raka'a sai ya rabi a wannan raka falmuhafazatu fi halal ayati mutum ya tsaya wa sallah sai dai ya dinga ɗaya wajen wajen ayoyi ba magana ta ba magana da ibn qayyim da littafi فالمحافظة على السو- على الآية من الآية وصلى يدين أن أقوى آية وسورة من كسار المفصل ko ko ya ce a magariba zai tsaya wa 'yan ƙananan nan kilafu sunnat wannan sabanin sunna ne ba sunna annabi yake bi in ji ibn al-qayyim ba وهو فعل مروان بن الحكم الفلسي مدينة مروان بن الحكم شيء تو إن مروان يا يوانا بعدك إلا مروان وأقوي إما جنجانو أكان أقوي مروان لا يفعل أمر وإنس مجنجانو شيء ما يا يوان صحابه جوا كادي وين صحابه نيل تزابالي يساجي صلى مغالبا وكما أما ينزل Allah alam ba mutum zai ce kuma liman ya ce da magariba zai ɗago waɗannan sun faɗa shi faɗa surori ba masu sallah ya shiga daga baya ka ga dai amma ala ayi halin dai kara tun daga sabbi dai har su ya iya ɗebowa tafi dai sallar isha yawan karatu sallar magariba القراءة في العشاء قراءة من الله صلى الله عليه وسلم على cikin sallar isha wa amma isha wa akiratu amma sallar isha nan wanda ake ce mata atma ta karshe faɗar a fi hajji wa tinuwar zaki annabi ya karanta wa tinuwar zaki a cikin ta wa tinuwar zaki wa wa katali mu'azu manzo Allah ya kafa wa mu'azu bin jabal mu'azu bin jabal manzo Allah ya sallallahu alaihi ya sashi ringe wa masallacin ku ba sallah kuma sai ya zo yayi sallah da annabi ya ci abinci wajen annabi sannan mutanen masallacin ku ba suna can suna ta jira sannan zai je ya musu sallah tsakanin masallacin annabi da masallacin uba mulu uku ne ko a yanzu da yawancin lokaci mai daji da fagaggabai da wani sannan ya zo ya musu sallah idan ya zo ya musu sallah kuma sai ya ɗauko tura ba'a sai ya ɗauko tura ranar wani mutum yana da buƙata shi dai da ya ji ma'azin jabal ya dawo bakara sai ya yanke sallah sai ya koma waje da shi kuma bai iya karatu ba sai dai abin da ya samu shi kenan sai ya fita shi tafi buƙatar da mu'azu ya idar da sallah sai ce wa na biya fita suka ce aiwa ne ce to na fiki a wannan ko a yanzu aka ce da mutum muna fiki hadari ne bari a wannan lokaci a ce da mutum muna fiki wani zai iya kashe shi to mutum ya ji liman ya ce wani muna fiki da tsaje sai da ya bari tsaga annabi ta fita mu'azu yana zaune sannan mutum ya zo ya ce ya rasu lallai na kawo ƙarar limamin ka manzalla ya ce aisha mu'azu gashi ya rasu lallai za mu ta zama sai ya yi sallah da kai ana ya ci abinci sannan ya zo ya same mu a masallacin mu mun gashi wai ma na gashi sannan ya zo karatu ya rasulullahi dogon karatu ya to ina da bukata jiya ni kuma na gaba zan iya tsayawa wa na yanke to ni wannan gungunin da kake yi kai annabi da shi gungunin karatu shine gungunin hainama wannan gungunin da kake yi da gungunin da ma'azu yake ni ba ina su ba ni dai na dan koma waje ɗaya na ce Allah kai mai girma ne Allah kai shugaba ne Allah maza Allah ya ce haula kuma ni dangin duk gungunin mu ma sai muke Allah mai girma ne sannan malamai suka tafi idan mutum bai iya fatiha ba ya zo ya musulunta yanzu to kafin a koya ma fatiha in ya tada sallah sai ya dinga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar in zai iya wannan a fara maka nama wannan ita za ta tsaya maka karatun sallah kafin ya iya fatiha in subhanallahi ma walhamdulillahi bai iya ba ya tada sallah ya ya kira ya yi wa Allah kira ko da yaran ce Allah kai ba mai girma ne salata shi kenan ya dungura ko ko ya dinga bin lima saboda wannan magana manzo Allah ya ce ai mu abin da muke ta faɗa a gungumin mu kenan Allah kai mai girma ne sai annabi ya fushi sai ya ya ce a fatanu an da ya mu'azu ashe mu'azu tunan nan mutum ne kai ka je ka dinga wa mutane irin wannan karatun sallah mai yawa a fatanu an tunan ne ne kai to in za ka yi sallah yau daga yau in ka ji za ka yi sallah ka karanta wa shamsu wa duha to shi ne yake cewa wa kad wa qata sallallahu sallallahu alaihi wasallama ya kafa wa mu'azu wa qad wa qata li mu'azu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana a fasahin an tashe tunani ne kai faɗa ne na manzon Allah shi ya ga zai iya isa a wannan lokacin amma ba wai ma'azu ma'azu yana daga cikin manyan sahabbai sallallahu alaihi wasallam karshen rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya aike shi yamma sau wani ya ji haka ya ce ai ga annabi ya ce da sahabi tunanni ha wannan faɗa ne ko ka za ka iya cewa da ɗanka kafiri kaza kaza amma ɗan naka kafiri ne sai ka fi kowa sanin ɗanka ba kafiri ba ka ji wani a dinan ne ko Allah ba a san da irin wannan amma dai za ka iya faɗa to wannan faɗa ne na manzon Allah sallallahu amma ba wai sunan ne ne ma'azu ba. an taɓa kuma a sallah amma da yawa za a iya wata in mutum ya tsawaita mutane ko kuwa ya wahalar da su wannan suna ne cikin addini amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike ma'azu karshen rayuwarsa ya aike shi yaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike shi Yaman maganganu ne masu daɗi sai daga abin da annabi ya aike shi manzo Allah yake cewa in ka je da me za ka yi musu hukunci yace da littafin Allah yace in baka samu hukuncin ba fa yace da sunnan manzon Allah manzo Allah yace in baka samu hukuncin a cikin sunnan manzo Allah ba yace to sannan kuma sai in kokarin ra'ayina sai manzo Allah ya bi da jinsa yace na gode Allah da ya bani irin ka da ya faɗa haka sannan manzalla ya tashi ya haura kumunsa ya tafi manzalla ya raka shi sallah annabi yana kasa shi yana kan rakumunsa zai sako annabi ya ce in zaman ka ni na aike ka sannan annabi ya cire rawanin sa sallallahu alaihi wasallama ya bashi kaga dai wannan mutum girma ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga masa amma mu'az ba za ka dawo ka same ni ba amma za ka dawo ka samu kabarina ba za ka dawo kuma wata rana manzalla ya dube shi ya ce ya mu'azu inni uhibbuka ya mu'azu ina son ka ya mu'azu inni uhibbuka ya mu'azu ina son ka ya mu'azu inni uhibbuka ya mu'azu ina son ka duk in ka idar da sallah ka ce Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika wannan wurin mu'azu sai da wanda ya dauka sai da sai da manzalla ya ce yana son su sau uku sannan ya lakana masa kaga can dan an ma faɗa an ce shi fitinanne ne ba wai ya nuna sunan nan ba ne wanda dai manzo Allah zai ce yana son sa ko manzo Allah karshen rayuwa ya aike shi har ya kwance rawanin sa manzo Allah ya raka shi a kasar da manzo Allah ya ga mafa za ka dawo ka same ni da rai ba to wannan dai faɗa ne kai man za ka mutum faɗa faɗa ana ganewa in dan kalma ka dan za ka yi ta to amma wannan dan kan wani liman ya dau haka to ya zama sunan ne kenan shi sa aka da babba aka da babba ka dan karami ma ya ji tsoro to manzo Allah ya ce masa daga yau in za ka wa mutane sallar isha ka yi musu wa shamsu wa duha ko sabbi isma rabbika la'al inda dai shi dan tsawaitawa ne ko wallahi za ya gashe ko karanta wa nahawha da makamancin wa ankara alaihi qira'atuhu al-baqara manzo Allah ya ce ya za ka je ka ga mutane sura baqara wajen juzubiya kuma tsakar dare suna ta jiran ba da ma sallama ku bayan ya zai sallah tare da shi sannan sun mazhaba ila bani amru bin auf sannan ya je wajen bani bin auf gashi suna jiran sa sannan ya gusa sallah sannan ya jawo suratul baqara wali haza sabida wannan qala da kuma Allah ya ce masa afattanu an ya mu'aza shi ku tunan ne ne kai kan wannan kalma kuma ta dau wani kafa ta sha san si ba wai ma'azu tunan ne bane fata allaka na kaduna sai masu sukan manya suka dau wannan kalma suke cewa ya ce da mu'azu tunan ne a iya mu'azu maganganu masu daɗi mazalla ya ce walan ya kwanta fito ba su duba meye dalilin wannan magana ba Allah ya da kuma za mu ji juma'a da su shaura dai gobe wannan dai shi zai nuna mana cewa dai a sauƙaƙa din nan dai ba wai kuma a yi yan ƙanana ƙanana ba ba kuma mutum ya ta jirgo su ba tsara su waye ba amma dai duk irin sallolin da muke yi galibi za a bai fita annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli gida